نفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah sun ta'ala za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai suna annahul wadih wanda yana ɗaya daga cikin ulumul ala watan darasin nahu ɗaya daga cikin ilimoma ne waɗanda za su taimaka maka wajen iya karantawa tare da fahimtar nassosa amma bisa ga karantarwar magabata kamar yadda muke kokari mu tarbiyyantar da kanmu a hakan sannan kafin mu ci gaba ga waɗansu sanarwa guda biyu na farko a kada manta da yau muna ranar talata ko ɗaya ga watan zulkaida zulkaida hijira ta shekara 1441 wanda ke yayi daidai da 23 ga watan jun shekara ta 2000 da 20 ko to Allah ka samu dace sanarwa ta farko ko bayani na farko shine malam ya same ni wanda ke yana ɗaya daga cikin masu tura karatutuka irin bukatuwa da aka yi game da wannan karatu da sauransu so don haka muka ga cewa za mu dakatar da nahau na biyu amma ba za a yi ba ba za a ci gaba ba za a ci gaba an gane ko amma sai mun kammala wannan nahau na ɗayan nan yana muna fata yau mu in Allah da mu karke ta nahau na biyu za mu sako ne daga farko ba don kuma saboda masu bukata din yanzu idan aka sa daga inda ka inda muke yanzu to kaga ba za su fa'idanci da baya ba kuma wannan shine zai ba da dama a sake daukan karatun shi ma na nahau na biyu tun daga farkon sa har zuwa karken sa mun bance wannan ko yan uwa kada mu damu mai fatan Allah ya sa ya zama na alheri tare kuma da fa'ida. Na farko ke da sannan kuma na biyu mun yi bayani akan cewa zuwa babban sallah kuma za mu shirya daura, ko kuma akwai daura da muka shirya ta ita ma zuwa babban sallah za mu gabatar akan littafan nan guda biyu lamiyatul af'al da kuma nazmul warakat na muridi. To alhamdulillahi shi ma shawara ce aka kawo muka zauna muka dan daidai wanda suke tare da mu daidai gurgudu muka zauna muka tattauna akan wacan nan matsala din cewa daura din zai iya yiwuwa a koma fagen fama kun gane ko kafin nan zai iya yiwuwa kuma kila kafin a koma fagen faman za a sake ɗaukar lokaci to me zai sa ba za mu matso da dauran ba kawai mu ɗora ta akan wannan mu ci gaba na farko kenan amma za mu ƙara littafai sai mu tafi sai mu tafi a mitik daga nan har zuwa babban sallah idan Allah ya kai mu ina fatan zai zama da alheri insha Allah ta'ala amma a waɗanda littafan da zamu karo su ne kamar haka na farko zamu dauko alburda kun san din burdatul madih ko wacce ita ce ko kuma tana ɗaya daga cikin littafan da ake koyon su a zaure wajen koyon luga kamar inda Allah ya taimake mu kai su gudun nan to za mu kara da littafin alburda sannan kuma za mu ɗauko waɗannan waɗancan littafai guda biyu akwai nazmul warakat na amuridi ita ma za mu ɗauko ta mu haɗa ta sannan kuma akwai lamitul afal na sarhu ta ibn malik ita ma za mu haɗa za mu za mu sa ta sai na ƙarke mulhatul iraq saboda ita ma ana ta neman karatun don saboda mun taɓa yi a can makaranta ko to wadan sun ma sun ɗauki wani bangare to da dama kuma da dama ana ta nema cewa da Allah a sake a sake yi na yi kokari in yi amfani da lokuta na in yi dinga rinka tura to sai ya zama na kan shagaltu da wasu abubuwa to shi yasa muke ganin cewa bari mu yi kokari kawai yanzu mu ba da lokaci kawai a sake a ci gaba kawai da dauran amma za mu ba da sati ɗaya ta yadda kowa zai kokari ya mallaki waɗannan littattafan mun fahimci wannan ko idan mutum ya mallaka so da kannan kuma cikin iko Allah idan aka mallaka da kannan kuma cikin iko Allah sun tala sai mu ci gaba za mu ba da sati ɗaya sai dai wannan ah, karatun ka- musamman lamitar af'alin nan dole za mu rinka yin shi ne a rubuce dalla dalla insha Allah za mu kokari a sa Allah anan manan eh, ga ɗaya daga cikin limamin mu ya imam insha Allah zan ganka an ji masu ina ganin sai mai tunani yadda za a manna Allah na nan ko ta can bangaren maslahan dai hakan za mu tattauna insha Allah eh ya yi dama yanda aka duba maslahan haka ne din yanda za a sa shi ba kawai za a kafa kusa ne ba kawai za a yanda dai maslaha ta bada da dama insha Allah ta'ala za a sa Allah sai ya zama da abin da za mu yi za mu rubuta shi kuma za a yi za a ɗauka in an ɗauka za a tura shi ta Yu- youtube da makamancin wannan to a dai takaice a wannan tsarin karatun zai zanto za a yi hidima domin yan bidin da waye da waye da waye da makamancin wannan kun ga har waɗanda maza mu sa su yi wa aikin nan za mu yi kokari ya zanto a yi musu ihsani mun fahimci wannan ko za kuma mu nemi abin da za a sayi MB a ta tuturawa a ta tuturawa domin ba mamaki mu iya samun videos guda wajen 20 ko 25 a karatutukan insha Allah ta'ala so kun ga dai wannan dai yana bukatan mene yana bukatan a kudi wanda za a amfani da shi so a sakamakon haka ne muka yi a ittifaki akan cewa duk wanda zai yi wannan dauran zai ba da ɗari biyar kuma ban ci wannan ko waɗansu sun ta magana a ba da dubu ɗaya waɗansu an ta kawo cewa ya yi ganin na ce a bar shi haka muna mun bi abin da muke fata fa'idar idan Allah ya taimake muka samu fa'idar cikin ikon Allah sun tala ta wadatar mana da komai domin menene karatu ne wanda zaka yi amma alherin da zaka sama sai ya ninninka in ma dubu goma ne sai ya ninninka shi sannan kuma kun goda littafi da zamu karanta ah, bul- ah, alburda da nazmul waraqat da ah, lamiyatul af'al mulhatul irab karatu ne fa waɗanda galibi cikin shekaru biyu zaka yi su ko shekaru uku ma din yanzu duk zaurin duk zaurin zaka je karatu zaka yi lamiyatul af'al wallahi baiti uku ku za a yi maka ko mun kwakwalwanka ni nan da yanzu zan shiga zaure zan karanta lamiya baiti uku ku za a rinka min mulhatil iran baiti uku ku za a yi maka mun fahimci wannan ko amma mu za mu yi kokari a cikin dan wani lokaci mu yi wannan karatu kuma da izinin Allah za mu yi kokari mu nemi taimakon ubangiji mu yi bayani dalla dalla muna fatan Allah da za a fahimta mun fahimci wannan ko to ban sani ba shin menene mutane suka an goyi bayan na farko a ci gaba da dauran da kuma irin wannan tsari yawa idan zami a idan zami wannan karatun zai zama litini talata laraba alhamis kuma da izinin Allah subhanahu ta'ala idan muka zo a takwas da rabi zuwa sha biyu da rabi shikenan mun tashi duk za mu yi karatun ne ba tare da an ɗauki lokaci mai tsawo ba ballantana har ba har a bukaci a menene Mr. Ed mi Mr. Menene yake ce mishi A- aitan sabin ko aitan number sabin kun gane ban sani ba jama'a an yi ittifaki a hakan din gaskiya riba ce riba ce sosai yanzu abin da Allah ba mu yi kuma kai na nahu din nan da eh, nahu na ɗaya din nan kaga riba ce akwai wadanda mun sa za su rinka zuwa gida muna yin nahu na ɗaya to taimakon ubangiji kuma sai gashi za a yana kaga cikin lokaci kaɗan yanzu abin da ya rage shine saurin ƙoƙarin kiyaye ka'idojin da kuma ƙoƙarin ɗabbakawa a cikin ɗan larabcin mu da za mu rinka yi da kuma ji da kamalamai in ka ga wani malami ya sa zai karanta je ka ji da gare shi don ka ƙara fa'idantuwa tunda gaskiya ni abin da nake ce ma ƴan uwa ɗalibai kada ka ce za ka takaici da karatun kawai da zan maka don Allah bai tara min komai ba babu malamin da Allah ya tara mishi abu da abubuwa da yawa duka a ce wani ilimi Allah ya tara maka a'a wani za ka ga malamin Allah ya bashi fahimtar nassi amma hanyoyin da zai bayanin nassin Allah bai bashi ba methodology sai ga wani wanda ma bai kai shi ba ya zo ya yi bayani kuma an fahimta mun fahimci wannan ko wani kuma Allah ya haɗa mishi faifihun nassi sannan iya karanta lafazin da ka'idoji ya fita maka da ka'idojin kuma ya fassara maka bayani Allah ya hore mishi amma kuma Allah bai bashi Hausa ba in yana abin wani lokaci sai ka ji abin ka ci kamar ka ce subhanallahi da ma dai ya wuce da da fassarar kawai kai tsaye wani kuma Allah ya bashi Hausan kamar misali idan muka dauki malam Jafar a fassara maka alkurani a baka a hannu ka dubi malam albani Allah ji kansu shi kuma yin dauki hadisi misali in zai fassara maka ka ji an baka abin a hannu to ga dai sauran bai wani ne da Allah ya musu to malam masu hikima suna cewa in alimta shay'an gabat anka ashiya'u so nukan janyo hankalin yan uwa idan har kayi karatu yi kokari kuma ka kara wajen malamai don saboda ka kara ilmoma da makamancin wannan Allah ka sa mu dace to insha Allah subhanahu wataala ga littafin su a kufi na farko alburda din da ka je kasuwa kace kana son littafin alburda wannan mai sauki ne in ma baka sami bugun misar irin wannan ba rubutun abin nan larabci sosai ba na wanda ake typing ko da kwamfuta to za a iya zan iya downloading matanin shikenan sai a tura maka mun fahimci wannan ko sannan kuma sai nazmul warakat na muridi galibi ana hada ana hada sharhin warakat na usaimin ina jin kusan da dama ana da ana da ita ana ma samun nazumin ko eh na'am ko wani ku tayi haka sannan kuma sai lamiyatul af'al ita ma akwai ta zan kaje kasuwa insha Allah zaka iya samun ta ko ko kofan doka zaka iya samun ta lamiyatul af'al na ibn malik ita ce guda ɗaya kawai lamiyatul af'al a dai nan da cikin littafan da suka shahara lamiya sai mulhatul jarab kusan wacce nan yar gida ce to sati ɗayan da aka bayar yayi to kun ga kenan muna fatan litini mai sama kenan ko za mu fara su insha Allah sai mu rinka daukar su datsan datsan datsan datsan mun fahimci wannan ko sannan kuma maganar registration yanzu kenan an bude kofa ga Malam Abdulsalam duk wanda yake da hali zai fara registration din shi ma tun yanzu ne to sai samu Malam Abdulsalam insha Allah ta'ala an bar shi da kana har zuwa karken wannan wata da muke ciki Allah shi ya sare mu kowa kuma ya sa mana albarka kuma yan uwa dama ce ta samu ka san akwai yan uwa ɗaliban ilimi abokan ilimi yi kokari ka jawo su din da dama waɗansu suna kuka ba su ma sun karatu karatu kan da ake ba waɗansu kuma alhamdulillah ta hanyar wasu ne suke fahimta to mu yi kokari mu janyo hankali ka zan hankalin yan uwa ka zama dalilin ciwon wani zuwa ga alheri mai yawa yafi da a ce ka rufe bakinka hakanan ka suke din fa idan wani ya zo ya karatun ya fa'idantu ya yi aiki da shi kana da kamashin lada Allah ka sa mu dace na malam mene ne ke son ce alaikum sallallahu insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala na malam yawwa jazakumullahu khairan ga wani dan karin tambihi ina da 200 ina da 150 kuma kamancin wannan to zaka iya ba bashi sai ya rubuta abin da ka bayar mun gane to Allah ka samu dace na malam sati da litini mai zuwa kenan zai zama insha Allah ta kenan za yau ta yi afwan akwai ma wani bayani barin ƙara yi kila kaɗan gamsu ta iya yi wakilin ce to ya za a yi da nahawa na biyu ya za mu yi da sauran daban da muke na aji to na farko za dai mu fita da timetable wanda yake kowa zai gani wanda yake insha Allah sun tada za a san lokaci kaza za a fara karatu kaza insha Allah ta'ala za kuma ma mu iya tsari mafi sauki misali litinin mun zo za mu yi alfiyatu malik dama baiti biyar ne shi kenan sai mu ci gaba da sauran karatu kan mun gane ko a afwan da zuhudu za dai mu tsara dai za ku gani insha Allah ta zai iya karewa insha Allah ta'ala sai kaga sai a kare wani ba lamiyatul afal ita ma za ta iya ita ma baiti dari ne da wani abu to to assalamu alaikum ga malam na bada wata shawara ko kuma abun nan idan mutum kila ya ga yana da tunda hidima ne na ilimi kila ma kaga kana da ma zaka iya ƙara ma akan abin abin da rajista da ka faɗa kana iya ƙarawa mun fahimci wannan ko amma insha Allah duk abin da za a sako shi na ƙarin muna fatan Allah da zai tafi asusun masallaci ne insha Allah ta'ala mun fahimci wannan ko to Allah ya sa mana albarka Allah ya sa mu dace ina ganin zamu ci gaba da karatun nahawu ko na'am a zamu ci gaba da annahul wadih juz'i na farko aljuzul awwal wadda waɗannan malamai guda biyu Aliyu Jari da Mustapha Amin suka rubuta. A darasin da ya gabata mun ji akan yi ana mai fili muzari'i nasba da Allah irin kai ko? Da Allah irin kai ko? Na'am. To a wannan darasi za mu fahim za mu gane cewa bayan nasba da ake masa ana masa kuma jasma. Jasman kuma waɗansu kalmomi ko adawat su ne ake amfani da su domin yi mafili mudari idin jasma. Kamar yadda ake mishi nasba da Allah idan kai. Jama'a mun fahimci wannan ko? To Allah ka samu dace. Na'am. Na'am wannan shine darasi na uku kenan ko na hudu? darasi na uku a cikin jerin gwanan waɗannan darussa da Allah ya ba mu iko muka fara muka faro akan wannan littafi mai suna ko mai taki an-nahwul wadih jazmul fi'l al-mudari shine matashiyan karatun mu a wannan darasi na uku jazmul fi'l al-mudari yin mafili mudari jazma ga jazma nan shine dauri haka ko kuma dauri haka na da sunaye guda biyu akwai skun akwai jasmun idan aka ce skun harka ce ta mene harka ce ta bina'i nan fadal mana harka ce ta bina'i kamar misali ka ce lam yanzu idan muka ɗauki lam ko kuma ka ɗauki lan ba ƙarfinsa akwai nunin dauri ba to wannan daurin sai ka ce mishi skun domin za mu iya samun lan daurin ya canja? lam daurin an canja shi yana nan dai tabbatacce lafin ko to saboda haka shine sukun jazmu kuma idan ka ce yajlisu yajlisu ba an yi mun yi rafa ba ga sinin ko idan muka ce lam yajlis mun daure ko to wannan daurin da muka sa akan mimun asinun lam yajlis daurin shi ake ce mai mene jazmu mu lura ba jazma ba jazmu a cikin harshen larabci idan an ce jazmu shine yankewa jazman ay qat'an amma bisa ga istilahin malaman nahawu terminology na malaman nahawu in an ce jazmu ana nufin wannan dauri din mun gane ko to wannan jazmu ana samun shi ne ga kalma mu'raba a ƙarshen kalma mu'raba kamar fili mudari din ya kawo jaba mu mu rinka bamu cewa tsakanin waɗannan harakat din sunayen su ba mu bamu cewa gaskiya muna in mun zo muka sai mu ce lam yajlis ga fili mudari an mai sukun no ba sukuni bane nan jazma aka mishi jazma aka mishi mun fahimci wannan ko to Allah ka sa mu dace Allah ya dada fahimtar da mu al-amsila a misalai kada kalmomin da suke ma fili mudari jazma kashi biyu ne ana ce musu dai adawatul jazmi adawatul jazmi karka ce harufan da yin jazma a ba harufa ba domin akwai harufa akwai sunaye sai dai ka ce mene kalmomi da ake amfani da su wajen yin jazma kamar nawasib ne din galibi idan muka zo adawat sai mu ce harufa a'a ba kai fassara da ya dace ba ka yi fassara ce na kisashiya kamar wajen fassara mukallaf mukan ce mene baligi shi ma fassarar gaskiya akwai kusuri akwai gajarta akwai gajarta da in ka ce baligi za a iya samun mahaukaci ko kuma baligi ko sai dai ka ce mukallaf wanda nauyin shari'a ta hau kansa ko hukuncin shari'a ya hau kansa shikenan ka cire yaro ka cire wani ka cire mahaukaci kuma baligi ka cire mai bacci ka cire ajizi tsoho ajizi ta wani bangare shi ma mun banci wannan ko to Allah ka sa mu dace Allah shi dada mana buɗi to adawat din nan nau'i biyu ne kalmomin nan da ake wa fi'li mudari jazma da su ake daura karken fi'li mudari jazma da su nau'i biyu ne akwai ma yajzimu fi'lan mudari'an wahidan kalmomin da suke mu fi'li mudari guda ɗaya jazma da zaka samu fi'li mudari guda biyu ko uku ko hudu ko biyar a cikin jumla to za su yi madaya jazma ne kawai sauran duk za su zo da rafa in dai baka yi adabi ba akwai kuma sashi na biyu shine ma ya jizimu fi'ilan mudari'an wato waɗanda suke fi'ilaini mudari'aini afwan ma ya jizimu fi'ilaini mudari'aini akwai waɗanda suke fi'ili mudari guda biyu jasma kamar yadda zamu gansu insha Allah ta'ala to sai malaman suka fara kawo misali da waɗanda suke fi'ili mudari guda ɗaya jasma na farko lam yahfaz muhammadun darsahu lam yahfaz muhammadun darsahu muhammadu bai kiyaye darasinsa ba yanzu idan muka ce yahfazu na shekun zina yahfazu menene ma'anin yahfazu yana kiyayewa ko haddacewa ko yahfazu kamar haka yana kiyayewa ko yana haddacewa idan muka lura da kyau yahfazu karshen fi'li mudari'in an mun ga ne mun ga rafa ko madalla to idan da zamu zo da lam kafin yahfazu din sai mu ce lam yahfazu bai kiyaye ba bai haddace ba kun gane ko alhamdulillah ya ma ishe mu misali suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad ga misali na mun gane kunnan ko to idan muka zo nan to sai mu ce menene ya kawo jazuman dauran nan mun gane to abin da ya kawo jazman nan shi ne lam watan lam ita ce ce ma karken fili mu za yi dauri da za ka ce ya akulu inda za mu shiga da lam sai mu ce mene lam ya akul ya kara'u sai mu ce mene ya fahamu sai mu ce mene ya ta'abu sai mu ce mene da za mu ce yamshi wa lam yakhsha illa Allah ga misali ne cikin suratul nur jama'a ya fita ko to madalla to yanzu kuma zamu dawo mu bincike ne galibi wannan shine ko ake takaituwa da su da shi a islamiyyan mu lam tana yin jazuma su ya wuce kawai to lam tana aiki ne sashi biyu lam tana aiki ne sashi biyu bangaren farko akan ce ma aikin lafzi akan danganta shi zuwa ga lafazi domin a cikin lafazi zaka ji ta daure ko an daure karken ya fazu sannan kuma tana aiki na biyu ko bangare na biyu shine ma'anawi in an ce ma'anawi shine aikin da lam take yi wajen ma'ana to shine yanzu zamu gano aikin talaffi shine mene jazma da jimin mudari na farko kenan aikin ta kuma ma'anawi shine kamar haka idan muka dubi wannan farko misalin yahfazu me manansa kaga a yanzu yana gobe yana kiyayewa ko to idan ka zo da lam ku duba sai ta mai da fi'ilin baya zuwa ga mene zuwa ga mazi ma'anan lam ya hafa shine ma hafiza mun gane bai kiyaye ba domin ka fassara lam ya hafaz me zaka ce to bai kiyaye ba a yanzu ne bai kiyaye ba ko ko a ban lokacin baya a lokacin baya kaga shikenan kaga tayi aiki na farko tayi nafi ta kore rashin aikata kiyayewa ko na biyu kuma ta mene ta juyar da fi'ilin mudari'i daga abin da ke faruwa yanzu ta mai da shi abin da bai faru ba a baya to wannan kun ga yana da yana da yana yada da alaka da mene aikin da kenan ma'anawi mun fahimce shi ko ma'anawi ta yi mene ta yi nafi ta kuma yi mene abin da ake ce mishi kalbu ta juyar da zamanin fi'ilin mudari'i shi yasa idan an zo li irabil lam wajen nahau za a ce harfu نفي وجزم وقلب wannan shine cikakken li'irabin lam da izinin Allah ko misra ka ji haka za ka ji irabin insha Allah ta'ala lam za mu ce mene harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin nafiyin wa jazmin wa kalbin kamar haka mun banci lirabin ko? to filin fa sai mu ce fi'ilun mudari'un majzumun wanda aka mai jazma ga jazman nan me mai jazman fi'ilun mudari'un majzumun bilam ya fita ko to Allah shi mana albarka jumla ta biyu lam yanqati nuzulul matar saukar ruwan saman bai yanke ba ma'ana ruwan saman yana ta sauka bai yanke ba amma na ana son a nuna maka a zamanin da ya gabata ne bai yanke ba saboda haka a jumla ta gaba kuma lam yaqbid ahadun ala lusi babu wanda ya kama dan fashin allus dan fashi Allah ya kare mu jami'in shi allusus to shahidin mu lam yahfaz lam yanqati lam yaqbid lam sai mu ce mene harfu nafiyin wa jazmin wa kalbin haka ake lirabi yahfaz yanqati ya kabir kai hada ma lam yalid da zaka dauko yalid din nan sai ka ce fi'lun mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun idan ka kara wa alamatu جزمه السكون ina fatan jama'a mun fahimci wannan ko madalla to mun gama da lam kenan fa lam min al adawat allati tajzumu fi'lan mudari'an wahidan domin ga shi ta yi mu fi'ili guda ɗaya a cikin jumlolin mu jazma sai kuma misalai na biyu a tamkashi na biyu kamar da zamu iya ganin misalai bangare uku mun gama da bangaren farko sai bangare na biyu la ta'kul wa anta shaba'an daga cikin kalmomin da suke mufili mudari jazma akwai la ita ma la din nan tana aiki kashi biyu akwai bangaren lafazi lafazi kenan akwai kuma bangaren ma'ana shine mene ma'anawi yan wa abin da yasa nake da wannan bayanin saboda gaskiya galibi concentration din mu kawai aikin da suke ne lafazan kawai sai a wuce to shi yasa nake da fitowa in dan ƙara bayanin wannan saboda mene saboda galibi muna zuwa makarantu muna karantarwa to sai ya zanto mu tarbiyyantar da ɗalibai akan haka to masha Allah ai ko yau don ba za mu sauka ne sha Allah ta'ala amma wannan shine babban mai ake to akwai la ita la idan ka ce yaftahu yaftahu yana budewa to sai ka zo da la afwan taftahu taftahu kana budewa to ita la'an nan ta yi aiki idan muka shigar da ita za ta yi aiki kashi biyu shi ne matsalin shi yasa muka ce za mu kokari mu ga yadda za a biyo maslahan sanya Allah a can daga nan sai mu koma ta haka maza na gaba su kuma suna can baya insha Allah ta'ala amma dai kuna ji ko ana ganewa ko yau to barakallahu fi din ji da wannan da fahimta daban to barakallahu fikum idan muka ce taftahu taftahu nan ga fi'li mudari'i marfu haka ne ko alhamdulillah to idan da zamu zo da la to za ta yi aiki kashi biyu ɗaya ta ɓangaren lafazi ɗaya kuma ta ɓangaren ma'ana ta ɓangaren lafazi za ta yi ɗauri shikenan sai mu ɗaura hawan din sai mu ce la taftah kada ka buɗe taftahu kana buɗewa la taftah kada ka buɗe ta yi jazma ko to ta wajen ma'ana kuma in an ce maka kada ka buɗe me aka yi an yi hani madalla kaga ta wajen lafazi tana yin mene tana yin jazma ta wajen ma'ana kuma tana mene tana fa'idantar da nahyu shine hani tana fa'idantar da hani to wannan abin da zamu kula da su kenan ga jimlolin mu nan guda uku kamar haka la ta'kul wa anta shab'an la ta'kul kada ka ci abinci wa anta shab'an alhanin kana koshi wannan ma tarbiyya ce ta musulunci menene nasin hadisin nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna na nan shi ba ko wani lafazi kamar dai kamar dai da manzo sallallahu alaihi wasallam ce to ina ne shahid din ma nan la ta'kul kada ka ci abinci wa anta alhanin kai shaba'an kana kushi la tuksir min adh-dhahiki ita ma nan tarbiyya ce ta musulunci kada ka yawaita dariya har ma waɗansu masu hikima sukan ce dariya yawaita dariya na matar da zuciya la tuksir min dhahiki kada kai yawaita dariya la tusri fi sayri kada kai sauri cikin tafiya ita ma tafiya ce domin in kai tafi bagazan bagazan bagazan bagazan kaga dai na farko mai sauki ne kaje ka faɗi na biyu kuma duk wanda ya ganka ya ce an yawancin ko lafiyan shi lau manzo sallallahu alaihi wasallam karanta shi malul muhammadiyya yana tafiya ne wa in kana yi kantin karo ne kai tsaye da ka gan shi ka ga namiji kaga gwarzo yana tafiya gwarzon namiji na tafiya ba mara lafiya ba amma shi nashi na masu hankali ne shi nashi kuma yanayi ne mai kyau wanda za a yi buri a yi fatan za a yi koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shahidin ma'anan shine la ta'kul la tuksir la tusri yanda za mu yi lirabi idan mun zo sai mu ce la sai mu ce harfu nahayin wa jazmin kaga ita aikin ta mana da sauki ko harfu nahayin wa jazmin in ma ka kara ka ce wa hiya min al adawati allati tajzumu fi'lan mudari'an wahidan in ma ka kara mun gane shi ko malamai ta'kul tuksir tusri kowane fi'ili dai sai ka ce fi'ilun mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi as-sukun shikenan ka gama lirabin ka kada a damu da sauran kalmomin zamu ga yadda ake lirabin su a hankali mu ci gaba da karatu ma'ana ba dole ne sai na abin nan ba to a dai duk a gurguje wa anta wawun din nan arwawu arwawu wal hal anta dhamirun munfasilun mubi al fati fi ma lafi mutada shaba'an khabar wa jumlatu anta shaba'an fi muhallin nasbi hal to bari mu ci gaba da karatunmu za a zo insha Allah ta'ala mun yi bayani a baya da adawa din nan akwai wanda suke mu fili guda ɗaya jazma ko to akwai fa sauran akwai lamun amri akwai lamma lamma da lamun amri za mu zo insha Allah ta'ala sannan kuma akwai waɗanda suke mu fili guda biyu jazma to sai su kawo mana guda ɗaya ga mu ga guda ɗayan nan wanda ke cikin jimlona na karke bangare na karke jimla ta bakwai kenan in taftah nawafidh al-hujrati yatajaddad hawa'uha idan ka bude tagogin daki iskan ta zai shigo idan ka bude tagogi ka san din da kaje an ce idan ka san akwai mene akwai sharadi to kenan na nuna idan aka samu sharadin akwai mashrut abin da aka ko abin da yake lazimta abin da yake zai lazimi ne ya faru wanda ke zai zama sakamako ne ne mene na wannan shirin shine jawabin shaddi wajen za'uhu mun fahimci wannan ko a cikin turanci wannan shine conditional clauses conditional clauses shi kuma galibi ana kawo shi ne da if if you come early you'll see me if you come early you will see me ko bangarora guda biyu kamar yadda shi manan da bangarora guda biyu akan yi kuma da unless unless you come early you kaza ko kuma provided that gare sanadi Allah ka samu dace to in taftah nawafidh al-hujrati yatajaddad hawa'uha mun yi bayani in tana mufili mudari ne jazma guda biyu to ina suke anan na farko akwai taftah na biyu akwai mene yatajaddad to idan muka zo sai mu ce in ita ma ita na aiki biyu ne lafzi da ma'anawi lafzi mai ta yi ta yi jazma ma'anawi kuma ta yi mene ta fa'idantar da sharadi tufidu a sharta tufidu a sharta tana fa'idantar da condition mun fahimci wannan kuma malamai shamil jiddan gashi nan cikin suratu Ali Imran afwan anfal in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaudu ka gani gashi ga misali na cikin alkur'ani yan waya kamata ya isa yanzu mu gane alakan tsananin alaka ko alaka ta kurkusa tsakanin alkur'ani da nasoshin nan da muke karantawa a da nahau tsananin alaka alaka mai karfi tsakankanin nahau da kuma alkurani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to lirabi in ka zo sai ka ce in adatu shartin wa jasmin adatu shartin wa jasmin na farko kenan yankab taftah sai ka ce fi'lun mudari'un majzumun bi'in وهو فعل الشرط فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط mun gane ko? to kai tsaye za mu tafi ga filin mulkin na gaba ya tajaddad shi ma suka ce fi'ilun mudari'un مجزوم بلم عفوا جزاكم الله خيرا مجزوم بإن وهو جواب الشرط وجزاؤه da izinin Allah ko ko su dan kaji haka lirabin yake insha Allah ta'ala Allah ka samu dace mun bince nan ko to mun gama da jimlan nan kalmomin da ke gaba kada damu hawa'uha shine fa'il na fi'ilin ya tajaddad lamiri mustati za mu zo shi a cikin nawa na biyu sai jimla ta takwas in tajlis fi majral hawa'i tamrad in tajlis idan ka zauna fi majral hawa'i a magudanan iska tamrad to za ka yi rashin lafiya ina shahidin mu in tajlis tamrad ko kai ne a cikin larabcin ka fa in ka zo za ka zo da in fa sai ka kawo filolin nan guda biyu in ka kawo fili ɗaya to ka zo da laraba abin da ban sani ba ka yi kuskure gaskiya wata ma'ana larabcin ka dole ka yi rika ɗabbaka ka'idojin nan ko an kawo wata hikaya wai wani limami yana kutuba akan mimbarinsa yana ta kutuba malam ya hutuba kutuba ta zafi sai ya janyo aya zahara al-fasadu fil barru wal bahru bima kasabat aydin nas sai dai daga cikin masu sauran kurban ya daga hannu ya ce wa alal minbaru aidan barna gashi na ba kan minbari Allah ka samu dace ah to Allah liban ya jawo aya yayi kuskuren larabci kuma kuskure mummuna ayan alkurani fa har kuma a jingina shi a ce Allah ya ce anya an yi gaskiya an yi barna to wannan ne sauraron kutuba din ya fadakar da shi ne shi ya fadakar da liba sai nuna mishi ai ai barnan ba ta kan mimbari ya kafara غفرانك اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم الولي من النصير نعم جملة تاغبا إن تجلس في عفوا ممكن دابو إن تجلس إن أداة شرط وجزم تجلس فعل مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط تمرض فعل مضارع مجزوم بإن وهو جواب الشرط وجزاؤه شكرا إن كتير جواب الشرط سيكتير وجزاؤه إن شاء الله تعالى من غني jimla ta gaba in yusafir akuka idan dan wanka zai tafiya tusafir ma'ahu kai ma za ka yi tafiya tare da shi shahidin mu in adatu jazmin wa shartin ko yusafir fi'l mudari majzum bi in wa huwa fi'l sharti tusafir fi'l mudari majzum bi in wa huwa jawab shart wa jazaohu ga amsala nan da dama ta muhinat an ba mu su ko ka'idan mu tana cewa يجزم الفعل المضارع انا مف... يجزم الفعل المضارع هكا نيكو انا مفعول مضارع جزما اذا سبقه حرف جازم اذا wani harafi mai yin jazma ya riganye shi ma'ana idan aka samu ɗaya daga cikin da wata jazma suka yi riganye fi'il mudari'i to za a mai jazma kal hurufil atiya kamar harufa masu zuwa wahiya su ne kamar haka akwai lam akwai la annahiya to la din nau'i biyu ne akwai la annafiya na'am la annafiya ita wacce ne in ta shiga fili mudari ba ta mishi komai ta wajen lafazi sai dai ta kore kawai kamar ka ce misali la yadkhuluna aljannata hatta yalija al-jamalu fi sammil qiyam la yadkhuluna wannan akwai wawul jama'a kamar ka ce misali la ya ƙara'u bai karantawa ita wannan laɗin tana fa'idantar da negation ne negation korewa kun ga gashi ga rafa'an ko rafa'an na nan la ya ƙara'u la ya ƙara'u sai mu ce mala nan la annasiya to ita aikin da take yi ta wajen ma'ana ne kawai shine tana fa'idantar da mene annafiyo korewa negation kaga kenan ba ta aiki min jihatul lafzi kenan ko to Allah ka samu dace na'am ana mafili mudari jazma idan ɗaya daga cikin adawatul jazma suka riganye shi wahiya sune lam da la annahiya da kuma in lam wala annahi annahiya lam da la annahiya wacce ake amfani da domin hani ita la din تجزمان فعل مضارع واحد سنة مفعل مضارع غدا جزما والحرف الأول حرف فرقو ينفي وصول الفعل في الماضي yana fa'idantar da yana kore faruwan aiki ne amma a lokacin da ya wuce to yanwa shi ne muka bayani da zai kalbi ko watan wannan aro daga bakan da na sa aro ɗin da na sa ai kun gana yi bayi da shi ko ma'ana takan ɗauki zamanin daga abin da ke faruwa haliyan ko fi zamanin hali zuwa ga menene mustakabal inda lan da muka gani a baya za ta shiga mishi ita kuma to ita kuma lan sai ta kara mai dogon zango lan ya hafaz bai haddace ba zai haddace ba kun je fassara lam ya hafaz bai haddace ba a baya lan lan yahfaz ba zai haddace ba sai da sai da tun zamanin gaba shi yasa aka mata rabi da lan harfu nafiyin wa nasbin wasu gibalin ina jin mun gani a darasin da ya gabata ko to Allah ka samu dace ga shi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wannan misali ne babba wanda ya isa wajen kaiwa matuƙa fa illam taf'alu Allah ce idan ba ku iya ba ma'ana idan kun kasa kawo kwatankwacin alkur'ani lam aka kawo ko in kun kasa a lokacin da ya wuce wallan taf'alu to a gaba ma ba za ku kawo ba kaga misali ma nan wanda yake shafin jama'a mu ban nan ko to Allah ka sa mana albarka na'am sai kuma ka'ida ta gaba in ta jizmu fi'ilaini in tana ma fi'ilai guda biyu ne jazma wa tufidu kuma tana fa'idantar da cewa anna husul al-fi'il fi'il al-awwali faruwan aiki na farko shartin sharadi ne fi husul al-fi'il al-thani wajen faruwan aiki na biyu ma'ana babu yanda za a yi aiki na biyu ya faru sai na farko ya faru mun fahimci nan ko babu yanda za a yi kai rashin lafiya sai ka zauna ina kai mura sai ka zauna magudanin iska iska ba zai taba shigowa ba sai kai mene sai ka bude taga jama'a mun fahimci nan ko to Allah ka sa mu dace a ga a takaice wannan shine karken wannan darasi idan muka je gaba ga mali irabi nan ko kamar yadda muka yi cikin iko Allah sai na fulfilin mudari wannan tunatarwa ce kawai sai yasa suka kawo wannan mun ga fili mudari a baya ko mun ga kuma inda ake mishi nasba mun ga inda ake mai jazma to kar ka manta da hukuncin sa shi yasa sai suka kawo mana wannan al asl fil fi'l al mudari shine ar raf'u shi fi'l mudari idi inda ka same shi alqur'ani ne hadisi ne risala ne kai bukhari ne muslim ne abu dauda ne risala ne durusul ligatul arabiyya ne ligatul nasbi biha to za ka ganshi da rafa'a in mana wannan gwari-gwarin yawwa duk wani kini zai dauka ko a cikin alkurani ko a jinsi a duk da kaga fili muzari'i wallahi ko a madina ne kaga fili muzari'i to zai zo da rafa'a ne wannan shine asalin sa ita rafa'an nan ko dai a ganta karara ko kuma a kaddara kamar yadda kace yajlisu ba ga shi an ji ta karara ba in ka ce yamshi ina rafa'an anan sai a kaddara ta akan wacannan yawon din za mu zo a cikin nahu nabiyin Allah da jama'a mun fahimci nan ko to Allah ka samu dace tatirul hamamatu tantabara tana tashi ya'udul musafir matafiyin na dawowa tasiru suhubu giragizai na tafiya shahidinmu shine tatiru ya'udu tasiru duka fili mudari ne kuma ga sanin da rafa'a kowane ɗaya ta ilin muzarin marfu'un da zama mutum zahira ala asali shi kenan ya'udu takan zo da ma'anar raja'a ya'udu takan zo da ma'anar zara eh mana ya kai ziyara ga cikin hadisi man ada maridan ai bi ma'ana man zara maridan yanzu lil matsar ruwan sama na saukowa mimtara mimtara shi ne rigar ruwa min tara rigar ruwa ke na ya surul gubaru ƙura na tashi a sama ya hukumul kazi alƙali na yin hukunci shahidin mu yanzilu yasuru yahkumu kowane da su fi'ilun mudari'un marfu'un bi dhammatin zahira ala akhirih kalmomin gaba kuma kowane da su fa'il ne muna jin mun yi fa'ila baya ko ka'idan mu yurfa'u al-fi'l al-mudari ana mu fi'l mudari rafa ne idan sabaq ila idan lam yasbiqhu adatan min adawatin nasbi aw al-jazm idan ba a samu ɗaya daga cikin adawatin nasbi ko jazmi sun riganye shi ba kenan ga fili mudari iziri muzunsa to karken sa kawai kace yana da rafa jama'a ko an yi sali ko ba yi sali ba ka ga rafa ko ya karke Allah ka samu dace sai kuma kana wa aka watuha kana wa aka watuha wannan shine ta matashin karatun mu na gaba kana da yan uwanninta kana da ‘yan uwanninta, idan ka ce, Muhammadu na'imun, muhammadun na'imun kaga muhammadu mubtada na'imun khabar ya fita ko to menene hukuncin mubtada da khabar shine arrafu arrafu subject and predicate to idan muka zo da jumlan jumlan jumlan tamu da har ila yau muhammadun na'imun sai muka zo da kana kafinta sai mu ce kana muhammadan afwan kana muhammadun na'ima na'iman muhammadu ya zanto mai bacci jama'an kwanci wannan ko to kana nan tana aiki biyu ne ba shi ma akwai lafazi akwai kuma taufa menene ta yi wajen lafazi in muka lura da kyau na'iman ba ta mishi nasuba ba kun ga ta share hukuncin shi ko shi yasa ake ce mukana fi'il madin nasikh nasikh ko kuma fi'ilun na'am fi'ilun nasikh mun fahimci wannan ko ta kula da aikin da ta yi domin annasku annasku shine sharewa yakan kuma zo da ma'anan gusarwa nasakati shamsu azilla kuma yakan zo da ma'anan kwafewa nasaktu ma bis sabura muka zo wajen usul fiqh zamu gani insha Allah to kun ga yanzu aikin ta wajen lafazi shine ta mene nasabat mene al khabara taima fi taima khabar da munasaba to khabar tojin abun ne kenan lafzi kenan to tojin ma'ana fa in muka ce muhammadun na'imun muhammadu yanzu yana kunce yana bacci bari ma dan dan da fito mana da shi kana muhammadun na'iman muhammadu ya kasance mai bacci a yanzu ko a baya to shi nan suka ce kana tufidu at-tahwil at-tahawul